yawa ijaza da shehi ya faɗa a nan zai iya ɗaukar ma'ana na luka luka ma'anarsa na luka shi ne ajaza yujizu ajaza yujizu shi ne ya zamo zai samu biyan bukatansa sannan kuma zai samu ƙetarewa wucewa zuwa hadara hadara da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama auku kuma yana nafin ma'ana na ijaza wanda yake zuwa istilahin malaman hadisi shine yake zai samu izini ma'ana zai samu izini a lafuzzukan zai istimdadin bukatarsa sannan kuma a lafuzzukan ne zai samu izinin izinin karanta jihazu ko kuma zai samu wucewa fada ta manzo salama da matan ma'anonin nan guda biyu gaba daya izan kullu ma'anan siga min kulli sigatin fa khasiyatun maqsudatun fihi jaza yace to in kuwa haka ne da lafuzzuka da sigogi ne mai karanta jihazu yake istimdadin bukatarsa da samun ijaza da izini ya ce in ku haka ne ce ta kullu ma'anan kowace ma'ana cikin ma'anonin da ake so a yabi manza Allah ko aiwa manza Allah sallama salati siga ko duk wani ma'anan da aka kago aka kago shi siga din zai zamanto na ati ne na ma'ana din min kulli sigatin aka kago shi ko daga kowanne irin siga daga kowanne lafazi aka ce saga ya sigo ma'ana kirkiran abu yin abu duk wata ma'ana wanda aka kago ma'anar daga kowanne siga fa khasiyatun maqsudatun to akwai wata khasiyya ini an ce khasiyya kamar a ce ka ce maganin abu kaza ko fadalar abu kaza misali abin da dalilin da ya sa ko bukatar da zai sa a ja ismi kaza ko sirru kaza shi suke cewa khasiyya ma'ana misali asma'ul lahi husna kowanne suna yana da khasiyyarsa ma'ana ko da kaga sunan ma'anan su daya to kowanne yana da ka khasiyyarsa misali sunan Allah al-ghafiru sunan Allah al-Ghafur kaga duk yana nuna Allah mai gafara ne amma Ghafir yana da khasiyarsa al-Ghafur yana da khasiyarsa haka Shakir yana da khasiyarsa Ash-Shakur yana da khasiyarsa Sabir As-Sabur irin wannan ne eh shi yasa karka ga wani suna cikin sunayen Allah kaga istikakin su ɗaya ne ka dauka aikin da suke ɗaya ne ba haka bane to saboda haka anan ya ce kowace siga da ka gani cikin jihazu wanda shehi ya kago ya rubuta to yana da khasiyya yana da fadala yana da sirru ko akwai aiki na musamman maqsudatun fihi wanda wanda wannan khasiyar ita ake nufi ita ake nufi a kowace siga da kake gani ma'ana ba shehi bai hada bai hada siga iri ɗaya khasiyarsu iri ɗaya a cikin jihazu gaba ɗaya ba kai ba jihazu kaɗai ba na mayar da hankali sosai a cikin littattafai da shehi ya rubuta na salati saboda yawaita karanta su saboda mumarasarsu da mu'alajarsu ban taɓa ganin wata siga ko wata salati wanda shehi ya yi a wani littafinsa kuma ya zo ya maimaice shi da a cikin wani littafinsa ba wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan karamomin shehi radiyallahu ta'ala anu ka karanta jihazu a to z farko zuwa ƙarshe ka zo ka karanta nata'iju safar ka karanta wannan tazil tazil na nata'ij ka zo ka karanta itba na tazil kaga wayannan littattafai ne guda hudu na salatai akwai littafin sa as-salatu as-salatu wassalamu alayka ya ya rasulullah takaitaccen littafi ne ka karanta shi shi ma to ba za ka taba gani shehi ya maimaita wani salati a wannan littafin ya kuma maimaita ta a wani littafi da a wani littafi daban ba eh ni na duba ciki da bai na gani to saboda haka ba jihaz kadai ba dukkan littattafansa a nan kuma da ya ce fihi jaza din damiri na fihi yana komawa zuwa ga ma'ana din ma'ana wannan ma'anar ya ce wannan ma'anar ko jaza ya, ya halatta ko ka fassara shi da ma'ana na lura wannan ma'anar ya shiga ya wuce cikin wannan siga ne ma'ana ba zai wuce wani daban ba ba zai wuce wani daban ba kamar ya yana tabbatar maka da ma'anar fa khasiyatun maqsudatun din shine kenan ko kuma ka ce fihi din wato damiri ne na jihaz din eh wannan khasiyya din maqsuda ce a cikin jihaz littafin jihaz jaza wanda ya wuce jaza wanda ya ketare wata ma'ana ya wuce wata ma'ana daban wanda ma'anoni guda biyu ba za su taba haduwa ba wa tasrifuha fi muqtadaha wa sirruha kaminun bi marmaha faminhu yujaza yace wa tasrifuha yadda ake aiki da kowace siga cikin waɗannan sigogi din fi muqtadaha cikin abin da ake bukata a samu wasirruha abin da yake nufi sarrafa aiki an ce tasirif din ana nufin aiki da kowace siga cikin waɗannan siga din ya ce fi muktazaha yana nan cikin buƙatar da ake so a samu a wannan a wannan siga din wata sirifuwa muktada ne fi muktazaha jaru mu majrur muta'alliqun bi mazufin khabar mubtada ne kamar ya ce ne duk abin da kake so ka samu a wannan siga to zaka samu ne da aiki aiki da wannan siga shine ma'anar tasrif din aiki da wannan siga wa sirruha sannan kowace sirra sirru sirrun kowace siga kaminun a boye yake maka ce kamin ana nufin ɓuya ba zata ɓuya ba zata ana kowace siga sirrunta yana nan a boye inda ba a zata kaminin bimarmaha yana nan a boye inda ake inda ake hanga ko inda ake bukata a larabci ana cewa marma shine inda kake hanga ka yi harbi au marma inda kake hanga ka samu ko ka isa yana nufin sirrin kowace siga yana nan a laɓe yana nan a boye a wani gunda a nan ake samun sirru ko a nan ake samun sirrin wannan siga din damiri na tasrifu ha mubtada ha sirru ha bimarma ha dinnan duk da mirai ne na sigar da ya faɗa min kulle sigatin din faminhu yujaza ya ce daga wannan sirrin ne yujaza za yi wa mutum sakayya ko zai samu biyan bukatansa ko zai cin maburinsa damiri na damiri na fi damiri na minhu yana komawa zuwa ga sirrutin aiwa min sirriha yujaza saboda duk lokacin da zaka fassara hadisi ko aya dole in baka iya tantance damirai ba to fassarar ba zai fita ba daga wannan sirrin ne yujaza aka aka samu sakayya ko lada ko biyan bukatan wannan siga da ake karantawa وإن اكتفيت في التوجه صيغة كفتك سؤالا إن فيها مفازة yace ba dole bane ka sauke jihaz daga farko zuwa ƙarshe yace inda zaka zaka kadaita ko zaka wadatu ko zaka isa fi tawajjuhi cikin wannan tawajjuhi cikin wannan tawajjuhi din sigatan zaka wadatu da siga kwaya daya an ce iktafa kamar ya isa ko a ce aka baka siga guda daya ko ka dauki siga guda daya cikin siga 256 nan a ce kai ya ishe ka cikin wannan tawajjuhati an ce tawajjuhi din shine amfani aiki da jan salatul fatihi wajen roƙon Allah ko roƙon bukatu shi ake cewa tawajjuhi ko ka ce tawassuli da salatul fatihi shine ma'ana tawajjuhi kenan kafatka ya su'alan ya ce to ya ishe ka duk abin da kake so ka roƙi Allah kuma abin da shi ya faɗa haka ne eh maulana sayyidi sheik ahmad gibrima yake cewa wata hira da muke mutaren yake cewa ai idan ka samu ijaba mana Allah ya an sama addu'ar siga kwaya ɗaya kawai a cikin jihazu wannan ya ishe ka kawai addu'a da tawajjuhi da tawassulin da ya yi a siga ɗaya a lafazi ɗaya cikin 256 nan to kawai ya ishe ka kamar yadda anan shehi ya faɗa ka fatka su'alan inna fiha mafaza cikin wannan siga da kace kai ta ishe ka duk ciki akwai rabauta akwai rabo akwai abin abin da kake kake bukata alayka idza ma husta husta maghanima bi takrarihi hatta takuna mujaza ya ce alaika hannun alaika nan wato ismu fil amr ne ismu fil amr ne kamar idan ka ce alaika zaidan kana nufi ka lazamci zaidu ka bi shi kenan kamar yadda Allah ya ce alaikum anfusakum ma'ana ku lazamci ku ji da kanku kamar wannan ne kamar nan ya ce alaika yana nufi alaikal jihaza to kula kula da jihazu kula da littafin jihazu ko kallazamci karanta littafin jihazu shine alaika din kenan idza ma husta idan ka rike ko ka tattare wannan siga kwaya ɗaya da kace kai ita ta aishe ka din to husta maghanima ka rike ko ka tattare gani mumi ne tari jam'i ne na maghnam shine ganima bitakrari da yawaita maimaita da yawaita maimaitawa anan ya ce bitakrarihi da damiri muzakkari ne saboda yana duba matin yana duba matin eh lafazin matin yake dubawa shine ce bitakrarihi wannan abin nan da ka tattare ka samu na siga kwaya ɗaya da ka ce kai ita ta ishe kan nan wato da yawan da maimaita da maimaitawa za ka samu ganimomi hatta ta kuna mujaza har ka zo ka kasance an ƙetare da kai an ƙetare da kai an kai ka fadar manzan Allah wannan ma'anan mujaz kenan na luga ko kuma ta ta kuna mujaza har ka zo ka kasance an baka izini kai tsaye daga fadar manzan Allah ko an baka ijaza saboda yawaita maimaita wannan siga guda daya idza sa'ada al-jiddu sa'idu al-fatajtubi wa nala ar-ridha min rabbih wa tizaza idza sa'ada al-jiddu sa'idu al-fatajtubi yace idan wato rabo na arziki ko rabo mai kyau aljiddu ana nufin wato rabo alhazzu alhazzu alhazzu as-sa'idu kuma abu samun rabo mai kyau shine idan samun rabo mai kyau ya taimaki alfata matashi ta yushe yana nufin alfata na lugha matashi awa yana nufin alfata na istilahi abin sufaye idan aka ce alfata shine wanda komai wanda komai nasa na kowa ne eh, komai nasa na kowa ne ma'ana baya ruwan komai suna kiran shi makamul futu kamar yadda ka duba manazilu sa'irin na abu ismail harawi ko kuma ka duba sharhinsa madarijus salikina na ibn qayyim jauziya da akwai babi na musamman na wannan wanda abu ismail harawi sai ya kafa hujja na tabbatar da wannan makami da aya innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda saboda fitiyatun din jami'i ne na alfata jami'i ne alfata jam'ul qilla ala wazni fi'ala ala wasifila fitiyan ma jami'i ne na alfata amma jam'ul kasra ne fitiyan ala wazin fi'lan ushtubi din shine jawabi na idatin yana nufin matashi imma na lugha ko alfata shine wanda mai kyauta wanda ya sadaukar da rayuwarsa da duk abin da ya samu akan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan sa'a sa'a mai kyau ya taimake shi ya aljiddu shine fa'ilin sa'a da alfata kuma mafulin sa ushtubi jawabi na idza za a zabe shi eh ushtubi za a zabe shi ma'ana akwai maqamul ishtibai shine zaba cikin zababu eh zaba cikin zababu farko ikhtara ne ikhtara sai istafa sai ishtaba misali a ce a cikin mutane dubu ɗari aka zabi dubu ɗaya to wannan shi ne muftar kenan wanda ya samu shiga cikin dubu ɗaya ne ya zama muftar a cikin dubu dubu ɗin aka zabi ɗari to wanda ya samu shiga cikin ɗarin ya zama mustafa a cikin ɗarin aka zabi goma wanda ya samu shiga cikin goma ya zama mujita ba kamar dukkan makamai ne akwai makamun istifa akwai makamun makamun ikhtiyar makamun istifa makamun ishtiba wanda wasu na cewa makamun ishtiba idin wato manzo Allah sun sallama shi kadai ne kawai ya samu wasu na faɗan haka shine walakin nan la yajtabi min rusulihi man yasha'u dinnan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai to anan dai abin da yake nufi shi matashi matashi na lugha ko na sufaye idan sa'a mai kyau na arziki ya taimake shi ushtubi za a zabe shi komin kankantarsa wanala atafi zuwa ga ushtubi wanalar rida kuma zai zo ya samu yardan Allah da manzo ko wanalar rida min rabbi zai zo ya samu yardan ubangijinsa wanalar rida min rabbi wa tizaza ai wa tazza ihtizazan a wannan ihtizaza din masdari ne na fi'ilin da yake mahzufi wannan fi'ili mahzufi kuma matufun ne ala ujtubi din ujtubi din ma'anan anan itizaz shin itizaz shine zai girgiza girgiza zai girgiza girgiza ma'ana zai shiga wani hali na ma'arifa kamar ya ce zai shiga cikin jazaba ne ko zai shiga cikin fana'i ne asalinsa wahatazza ihtizaza sai ya cire ihitazza filin ya bar itizazan din wannan iwatazza din atafi ne zuwa ga wanala kaman ya ce ne idza idza sa'ada al-jiddu sayyidu al-fata ushtubi wanala watazza itizazan kaman ya faɗi haka ne bi takrarihi haml khilafati jahratan wa sirran wa illa kunta anhu jawaza ya ce bi takrarihi da yawan maimaita jihazu a auko kuma da yawan maimaita wannan tawajjuhi ko wannan siga wanda mutum ya zaba ya ce kawai wannan zai dinga maimaitawa ya ce hamlul khilafati akwai ɗaukan khalifancin Allah ma'ana in kana yawaita maimaita wannan siga da ka ɗauka ko jihazin gaba ɗaya to za ka ɗauki khilafa ta Allah ne saboda Allah subhanahu ta'ala yana da khalifofi a doron ƙasa kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ya da'udu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ko khalifofinsa na addini khalifofinsa na kyauta masu kudi da khalifofinsa na ilimi malamai duka duk abin da ka gani duk wani aikin alkhairi Allah ne yake yi ta hannun khalifofinsa shi ne ya ce jaharatan wasirran ba a bayyane da kuma a sufance za ka ɗauki khilafa sirriya za ka ɗauki khilafa kuma jariya an ce alkhilafatul jariya shine Allah subhanahu ta'ala yayi tajallin tajallinsa ga wani bawansa a san shi duk duniya ya amfani duniya gaba daya akwai kuma wanda kuma Allah zai mishi tajalli a surrance ya zama khalifan Allah a surrance ba a san shi ba amma zai yi abin da al'umma gaba daya ba za su iya yi ba kalabi ne ɗayan ana ce musu ahalul zuhur da yana ce musu ahalul kumuli akwai wanda Allah ya bayyana su abin da Allah ya boye su wa illa ya ce idan kaga kana yawan ita karanta jihazu ko lafazin da ka ɗauka a ciki baka samu khalifancin Allah ba baka samu jaharatan ba baka samu sirran ba kunta anhu jawaza jawaza kunta anhu jawaza ka ka kawo da kanka daga jihazu ma'ana kawai harshenka ne harshenka ne kawai yake karanta jihazu amma babu a zuciya baya razana ka eh galibin abin da yake faruwa a yau kenan ma'ana zaka ga mutum yana yawaita salati amma salatin baya masa tasiri eh da ijma'in sufaye suna cewa aurabi kowanne iri ne ma lafuzzuka ko karatun ƙur'ani ko salati istighfari da hailala suna tsarkaka zukata suna cire munanan abubuwa a ciki suna gyara halaye to duk wani mutumin da kaga yana yawaita salati yana karanta yawaita la ilaha illallah yana shiga kalwa mai yawan karatun ƙur'ani kuma zaka ga halayensa ba su da kyau ko ayyukansa ba su da kyau ba shi da mu'amala mai kyau to matsalar agunsa ne shi a wajensa ne shi yasa ya ce wa illa din ai wa illam wa illam tahmilil khilafata in baka dauki khalifancin Allah ba jaharatan aw sirran kuma kana karanta jihazin shi kunta anhu jawaza ka ketare jihazin ka bashi ma'ana jihazin yana gefe guda kai ma kana gefe guda harshenka ne kawai yake karanta jihazi babu a zuciya harshe yana karanta yabon manzan Allah yana wa manzan Allah salati sannan kuma halayya kuma ba irin na manzan Allah ba ne aiki ba irin na manzan Allah ba ne mu'amala ba irin na manzan Allah ba ne to da yawa yan uwa su mai da hankali akan wannan sosai wa ru'yatu khairil khalqi نوما ويقظة وتعليم علم الغيب كان نجازا wannan shine khabar din mubtada din eh waruyatu khairil khalqi ganin mafificin halitta manzo Allah nauman abacci wa yakzatan afda farke afarke wa ta'limu ilmin ghaibi da karantar da ilimin gaibi za karantar da kai ilimin muka na gaibi a sanadiyar karanta jihazu kana ya kasance nijazan matsari ne na najaza yunajizu nijazan kamar yadda ibn mali alfiyarsa yake cewa lifa'alar fi'ali wal mufa'ala wa ghairu ma marra sama'u adala ma'ana fi'al shine mazdarin fa'ala sannan kuma shine mazdarin shi ne abin nan fi'al shi ne mazdarin fa'ala kuma mufa'ala ma shi ne mazdarin fa'ala ma'ana fi'al da mufa'ala su suke zamanto masdari na wazani fa'ala kenan a nan in ma ka yanke jumlar ka ce wa ta'alimu ilmil ghaibi ta'alimu din mubtada kana kana nijaza kana da isminsa da khabar dinsa jumla fi'liya shine khabarul mubtada ko wa ta'alimu din kai atafin sa zuwa ga wuru'yatu din wuru'yatu ya kasance kana nijaza din khabar ne na ru'yatu din ya zakara shi saboda duba mudafin ilayhi shine wuru'yar khairi din khairi din yake dubawa eh so tare wani lokaci ana yi wa mudafin larabci mudafin ilayhi eh larabci mudafin ilayhi misali Allah da yace kullu nafsin za'iqatul mauti za'iqatul mauti kullu din muzakkar ne za'ikatu din zahiri khabar ne na kullu saboda kullu din muzakkar ne amma duba nafsin din mudafin ilaihi sai aka ce za'ikatu to kamar haka ne wa ru'yatu khairil khalqi kana nijaza ba ce kanat ba saboda ba ru'yatu muannas din aka gani ba khairu din shine aka gani eh ma'ana idan mutum yana yawaita karanta jihazu zai ga manzan Allah a mafarki zai ga manzan Allah a farke sannan kuma za a karantar da shi ilimi na gaiba abu da yawa koyi na gaibu zai sani kana nijaza din yana nufin wayannan abubuwa za su kasance ma'ana a aiwace a aikace ko zai kasance a aikace a gare ka na ka ce na jaza shai'a ma'ana ya zartar da abu ya yi abu a aikace ba maganan baki ba to wannan nijaz din mazdari ne na wannan najaza din wa kan fihi min nurin wa sirrin wa hikmatin wa fatihin wa faidin la ya zalu yuwaza ya ce wa kan fihi min nurin ya ce haske nawa ne a cikin jihazu wa sirrin sirru nawa ne wa hikimatin hikima nawa ne wa fatihin fatahi nawa ne wa faidin faidin wato faid wato samun wato fatahi mai yawa shi ake cewa faid nawa ne abinda yake nufi a yi dewa ne kam ana cewa wannan kam din khabari ya hake ce mishi ba nan tambayan adadi ba kamar ya ce haske da yawa a cikin jihaz sirru ma da yawa hikima ma da yawa fatahi ma da yawa faidu ma da yawa bambancin faidu da fatuhu faidu din ana nufin fatahin da zai isa ko'ina shi ne faidu la ya zalu waza wanda ba za a iya kwatantawa ba ba za a iya hada shi da wani abu ba a nan la ya zalu din khabar ne na ɗaya daga cikinsu musamman na farkon wa kan fihi min nurin wa kan fihi min nurin ko yana nufin kowanne daga cikin wayannan abubuwa wanda yake cikin jihazu la ya zalu ko kaɗan la ya zalu yiwaza ba za a iya haɗa shi da wani fadala daban ba kamar ya ce hasken da ke cikin jihaz ba zai yi a haɗa shi da wani haske ba sirrin da ke cikinsa baya yi a haɗa shi da wani sirru hikimar da ke ciki baya yi a haɗa da wata hikima fatahin da ke ciki baya yi a haɗa shi da wani fatahi haka faidin shine la ya zalu yiwaza ana cewa wa zahu ma'ana ƙabalahu ka haɗa tsakanin wannan da wannan domin ka san wanne ne ya fi shi ne wa za yi wazi wa za wa nasirin alal'ada'i a daf'i musibatin salamati jismin wa wa laisa yuraza a nan wa nasirin ɗin wato za ka ƙaddara kam daban kamar yadda muka yi faɗi wannan a baya kamar ya ce wa kan fihi min nasirin al'adai ma'ana sirru nawa ne a cikin jihazu wanda da jansa da karanta shi za a samu nasara a kan makiya saboda idan ka ce wa nasirin ɗin ma'atufin ne alamin nuri to ka shigo da ifta kenan ifta cikin tsakanin baituka guda biyu alhali kwata-kwata a cikin kasidun shehi ba a samun uyubul kafiya ba a samun kuma sinadi in ka ga mutum bai gane ba to larabcinsa da yarabinsa ya yi garan shi ai wa kan fihi min nasirin al'adai ya ce sirru nawa ne wanda idan aka ja ko lafazi nawa ne a cikin jihazu wanda aka ja za a samu nasara akan makiya ai da yawa ne sannan kuma sirru da yawa ne a ciki wanda in aka ja za a samu wato kufuta ko za a tunkude ko za a kawar da musiba hakanan salamati jismin lafiyan ciki wawa shi jihazu din ya ce ya ce laisa yuraza ba abu ne wanda za a raina shi ba ma'ana abu ne wanda za a girmama shi ya wuce duk yadda ake tsammani dawamu sururin summa aishin muhanna'in ko summa aishin muhanna'un wa idraru riskin summa laisafti zaza ya ce dawamu sururin wato da rufu'a kenan da ma dawamu sururin ai fihi fihi dawamu sururin zai zamanto dawamu sururin din mubtada ne wanda aka cire mishi khabar dinsa e fihi dawamu sururin cikin karanta jihaz akwai dawaman farin ciki ko yaushe za ka kasance a cikin farin ciki kana yawaita karanta jihaz ma'ana kasafai kai ranka ba zai baci ba abinda zai tada hankali kai ba ruwanka sun ma'aishin muhanna'un cikin karanta jihazu kuma kai samun rayuwa na jin daɗi an ce aishin muhanna rayuwan da kowa ya gani wato zai zai wato kwaɗayinka ko zai taya ka murna cewa kai alhamdulillah wani ba laifi wa idraru riskin cikin karanta jihazu kuma akwai abin nan saukan arziki haka ce idrar din adarra mazari ne na adarra yudirru idraran shine abu dinga dinga zubowa wanda ba iyaka ba iyaka shine shine anan ne aka dauko midrar yusilu sama alaikum midrara summa laisa ibtizaza yace arzikin da zai dinga zubo maka kamar kamar andororo a sanadiyar karanta jihazi yace ba arziki ne na ibtizaji wato kayan wasu ko amfani da wata dama na cin dukiyan wasu ko ko yi wa wasu dabara ko yi wa wasu wayo eh aka ce ibtazza ibtazza shine misali ka yi amfani da wata dama da ka samu domin ka samu kudi da yawa ko ko domin ka sa ka cuci mutum wata dama kamar wani mutum ne wanda kasafai kasafai ba zai yi kwado da shi ba kamar shugaban kasa ko gwamna to sai ka ci sa'a kawai ya ga ka kun hadu da shi a wani gida a wani gida to kaga za ka yi amfani da wannan dama to irin amfani da irin wannan dama na ce mishi ibtizazi ibtizazi abahana min al-asrari ma radda sa'ilan wa ma ba'du masturun ladaina al-hijaza yace mun halalta mun halalta bayani ma radda sa'ilan abinda zai mayar da zai mayar wa mai tambaya ansa min al'asirari na asirai waɗanda suke cikin jihazu yana nufin mun halalta bayyana asirai wanda zai iya bawa wanda ya yi tambaya ansa akan yaya fadalan ko fadalolin jihaz yake to mun halalta bayyana wannan asirin wa ma ba'du bayan wannan kuma masturun arife ne ma'ana a bisa darura dai abinda zamu iya faɗa wa mai tambaya ko mai tambayan fadalolin jihazu mun faɗa wa ma ba'du amma idan ya wuce wannan kuma sauran abubuwa masturun a rufe yake ladainar hijaza yana nan a tsare a gunmu wannan abin ba za mu bari kowa ya sani ba in aka ce hajizu shai'i wato ka tsare abu ya zamanto naka ne kai kadai ko yana gunka shine hajizu hijaz hijaza tun hijaz tun kuma mazdari ne na ruba'insa hajaza yuhajizu hijaza eh mana yana nan gunmu a tsare ba za mu bari ya je ko ina ba wannan a bisa darura mun halarta fadan abinda zai iya bawa mai tambaya ansa wannan baiti yana nuna kamar wani ne ya tambayi shehi ya dan yi bayani akan fadalolin jihazu sai ya rubuta waɗannan baituka yana nuna kamar wannan Allahu a'lam wa in shi'ta tahsil al-matalib kullaha fawazif alayhi kull inwin firaza yace idan kana son saduwa da dukkan abin da kake nema a duniya da lahira fawazif alayhi ka dawwama aka ce muwazaba ne ka dinga yin abu ba fashi ka dinga yin abu ba fashi shi ake cewa shi ake cewa muwazaba shine muwazaba shine wazaba yuwazibu muwa muwazabatan shine masdarin masdarin sa kenan kulla inuwin ka dawwama akan karanta shi kowanne lokaci wannan inuwi din mazari ne na na ana ana ana cewa ana ana cewa na'a wannan ishtikaki ne wanda yake gharib jiddan ba karamin wanda ya iya larabci bane zai iya tantance maka da wannan ishtikaki eh saboda ishtikakin an ɗauko ma'anar lokaci an ɗauko ma'anar zafi ba kowa ne zai iya gane wanne ne na lokaci wanne ne na zafin ba yanzu misali aniya a cikin ƙur'ani aniya a cikin ƙur'ani aniya ko ina kaga aniya a cikin ƙur'ani ya jam'i ne na ina ina na ƙwariya ko na kwano amma aniya na cikin cikin suratul ghashiya to wannan shi fa'ila ne daga wannan istikakin da muke magana mana ismul fa'il ne na wannan istikakin da muke magana a kai yana zuwa zafi yana zuwa zafi yana zuwa nuna yana zuwa lokaci eh ka duba littafin da muka rubuta muktasar muktasar na al-mufradat na ar-ratibul asbahani to akwai mun yi magana sosai akan wannan ishtikaki saboda wahalansa to anan yana nufin kowanne lokaci ka dawwama aka karanta shi firaza ana ce aka ce faraza shine warewa abu lokaci ma'ana ka ware wani lokaci wanda za ka dinga karantawa kowanne lokaci cikin wannan lokacin aka ce faraza kamar mai yaza kamar abu ne da yawa ka ware naka a ciki misali safe-safe za ka ware yamma-yamma za ka ware dare-dare za ka ware abinda yake nufi da kulla inuwin wannan lokacin da ya da ka ware nan ya kasance kullum baya barin ka sai ka karanta sai ka karanta jihazu تحصل تحصل لك الأنوار في كل رجعة كما حصل الأنوار من كان فاذا أنا تحصل لك الأنوار أنوار ba jawabi bane na in shi itan da ya fada saboda wancan bayanin da muka yi maka daga baya ba a hada ma'ana da ma'ana cikin baituka guda biyu shi jawabin in shi ta shi ne fawazib alaihi fawazib alaihi wannan tahassal dinnan jawabi ne na wani na wani sharadi mahzufi muqaddar eh mahzufi kaddar kamar ya ce in wazabta alaihi idan ka dawwama kan karanta jihazu ta hassan lakal anwaru haske iri-iri kala-kala za su zo maka ko za ka sadu da su fi kulle raja'acin ma'ana kowanne maimaici wannan zahiri mun gani a albarkan karanta jihazu ma'anan ka karanta jihazu yau to karatunka na gobe da na yau ma daban ne na jibi da na gobe ma daban ne ma'ana kana samun taraki a kowanne maimaici kowanne maimaici kama hassalal anwara man kana faza kamar yadda sauran waliyai waɗanda suka rabauta suka sadu da haske iri-iri ana abin da yake nufi da haske shine taraki samun ilimin ladunni da samun shirya samun tsarkakan zuciya na yau da na gobe daban ne na gobe da jibi daban ne na satin da da sati mai zuwa daban ne shine abin da ake nufi da alwara nan haske salatun wa taslimun ala al-fatihi alladhi alayhi yusalla alayhi yusalla alayhi yusalli man ra'a wastalaza salati da sallama su tabbata a bisa manzan Allah mai suna alfatihu shi ne alfatihu limawu liƙa wanda duk abin da ya kulle kai duk abin da yake rufe wanda ba wanda ya sani to shi ya sani zai iya buɗe shi to mai wannan suna salati da taslimi su tabbata a gare shi Allah zai shi ne wanda alaihi yusalli marra'a a gare shi ne duk wani wanda ya san shi ko ya gan ya san shi ko ya gan shi da idon basira ya san shi ko ya gan shi da idon basira saboda ra'a a larabci yana da ishtikaki daban-daban akwai ra'a wanda yake ta'adiyya da mafuli daya to yana ganin ido kenan misali ra'aitu zaidan ko ra'a zaidun amran ra'a zaidun amran akwai wannan sannan akwai ra'a wanda yake da mafuli guda biyu eh akwai ra'a kuma wanda in ka sa hamza yana da mafuli guda uku sannan kuma akwai ra'a na ra'ayi misali ka ce ra'a zaidun haza ma'ana a ra'ayin zaidu shine wannan ko ra'a zaidun ra'a zaidun an nafa ala kaza a ra'ayin zaidu to yana ganin abu kaza din shine ya kamata shine ya kamata shi ya kamata mu aikata a ra'ayin zaidu yana zuwa da waɗannan ma'anoni daban-daban wasu talaza kuma yana nufi shine na fakewa ana faɗansa da zal laza da zal ya luzu ana faɗansa kuma da zaira laza sannan ya luzu da zaira duhogi ne guda biyu duhogi ne guda biyu a nan shi ya cire mafi'uli na ra'atin ganin cire wannan zai ce wanda mai yi masa salati allazi alaihi yusalli mar'a mai yi masa wanda wanda ya ganshi ne yake yi mishi salati ko wanda yake ganinsa a mafarki ne yake yawaita yi mishi salati ko wanda ya san shi ne yake yawaita yi mishi salati wasu talaza hakanan wanda yake fakewa da shi ko yaushe komansa manzan Allah shi ne yake yi mishi salati wannan hamza da sinun da tawudin ziyada ce za'ida ce ana cewa laza da zaira ya fake yana ana cewa laza da zal wa alin wa ashabin wa man bihi muktada salatin ya hada da halayen manzo Allah da sahabbansa da ba dukkan waɗanda suka yi koyi da su zuha mil'i milkin layi an ce zuha na abu shine cikansa cikansa ko kuma nauyinsa ko yawansa zuha mil'i mulkin la ma'ana salatin da za a Allah zai mishi din ya mishi a girman ko kuma yawan cikan mulkin Allah kana nuhaza sannan kuma a cikanda cikanda koyaushe yana yana bunƙasa ko koyaushe yana tasowa nuhas din asalinsa daga nahaza nunun da hawun da zai zayu shi ne zaburan abu kamar kana kwance ka zabura ka tashi ka zabura tashi wannan kanan nan damirinsa ma ya kasance na zuhadin ne a ra'ayin waɗanda suke mayar da damiri zuwa ga mutafu ko ya zamanto na mil'udin ne shine abin nan cika din cikan ya kasance koyaushe yana ƙara cika ko yawan ya kasance koyaushe yana ƙara yawa shine ma'ana kana nuhaza din kenan idan mudafin da mudafin ilayhi ya zo a aka kawo damiri galibi galibi damiri na mutsafu ne shine asalin larabci amma wani lokaci karina tana nuna cewa damiri na mutsafu ilayhi ne misali aula makhin zirin sai Allah ya ce fa innahu rijisun to kaga anan fa innahu naman aladen rijisun aw fa innahu aladen kansa rijisun kaga anan idan ka ce naman ne to wannan zai nuna maka a mafhuminsa kashi da sauran abubuwa da jini na alade ba najasa ba ne ko kuma ba haramun ba ne amma idan ka ce fa'innahu dabirin na alade ne aladin ɗungurum ɗinsa kacankan ɗinsa wato haramun ne wannan shi ne abin da ya sawwaka cikin fassara takrizin maulana sa'adatul anam zul ma'arif a sheikh muhammad kibrima wanda ya yi wa littafinsa jihazu sare muna nasiha ga duk wanda yake karanta wannan littafi ya karanta yadda shehin ya tsara ma'ana lahadi lahadi ya soma asabar asabar ya sauka ya karace shi a haka kuskure ne in ba cikin halwa da izini shehunai ba ko a masallacin manzan Allah a ɗauki jihazu sukutun a ce kullum ana saukansa saboda yana yin dos wa ruhi yana yi wa dos wa ruhi kowace siga ma cikin sigogi 256 nan na jihazu ba don sheshi ya ɗauke wannan hararan ba to ya fi ƙarfin ruhi da zuciyar wanda zai karanta ko ma wane ne shi to ballantanan a ce jihazin guda jihazin guda a ce za ka karanta shi kullum ko wani mai ci kafa biyu yake sauka to saboda haka ya yi yadda shehin ya tsara da kansa amma ya samu izini mutabar agun wanda yake da izini ya ce ka je ka karanta kafa kafa da ɗaya la'alla shi wanda ya ba shi izinin shi zai ɗauke mishi wannan harara au ko kuma kaje inda ya kamata a karanta kafa ɗaɗɗayan kamar masallacin manzon Allah sai ka karanta sannan muna nasiha ga ga masu karanta jihazu da dukkan littattafan shehi in son samu ne in son samu ne ka karanta jihazu ya zama hadiya ga mawallafin jihazu ka sauke jihazu hadiya ga maulana shan muhammad gibrima sannan kuma shi maulana shi muhammad kibrima da harshensa ya isar da hadiyar karanta jihazudin zuwa gun manzan Allah wannan shi ne babban fadala na karanta jihazu da dukkan littattafan maulana sheikh muhammad kibrima sannan idan kuma mutum yana so kai tsaye kawai ya karanta jihazu da littattafan maulana sheikh muhammad kibrima na salati hadiya ga manzan Allah kai tsaye saboda shi ma hadiya ga manzan Allah ne ya bayar kai tsaye kai maka karanta kai tsaye zuwa ga manzan Allah amma ladabi shine hadiya a gare shi shi din ya tura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to duk abin da yake so na daukaka duniya da lahira da dukkan bukata wato zai samu amma da sharadin istiqama sharadin istiqama istiqama shine ya kasance mai karanta jihazi yana da halayen manzan Allah wajen hakuri juriya ba hasada tare da shi ba raya tare da shi ba keta da kin musulmi dan uwansa tare da shi ba kin dan uwansa tare da shi yana mu'amala da kowa da kowa sun zauna da lafiya ya kofi halayen manzan Allah sallallahu in ba zai iya kofan halayen manzan Allah ba ya kofi halayen mawallafin jihazu a gaya ma tarihin maulana sheikh muhammad gibrima abinda ka ji an ce yana yi kai kuma ka dinga yin wannan amma irin wannan zamani wani a ce shi baya sallah ma a masallaci ba a ganin sa a masallaci kamsu salawati sannan kuma an san shi da wasu ayyuka hasha shine da hassada shine da kin musulmi don wansa shine da wannan shine da wannan ya tattare dukkan miyagun ayyuka da dukkan munanan mutakada da a zuciyarsa sannan a wannan lokaci a ce zai karanta jihaz ya cimma muradi wannan bai cike sharutan cinye muradin ba kamar yadda shi a wani baiti cikin waɗancan baituka da ya ce wa illa a kunta an jawaza din ya fada a can to wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abinda muka fassara daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dadinsa abinda muka yi kuskure ba mu gane ba kuma Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فسر وأن تقريزني رانا نا رانا نا أشيرين دا أكو قوتا المحرم هجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو دا تدريب دا أربعين دا بيار أقرن دا ما درو